إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادوا أولا مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي مغلقة da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau muna 23 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda kuma yake daidai da 23 ga watan 3 miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul nur wanda a yau za mu fara tafsirin ayata ta uku a cikin wannan sura bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان حرم ذلك على المؤمنين
Allah madaukakin sarki yace azzani mazinaci la yankihu illa zaniyatan baya aure sai da karuwa aw mushrikatan ko mushrika wazaniyatu hakanan karuwa la yankihuha babu mai aurarta illa zanin sai mazinaci au mushrik ko kuma mushriki wa hurrima zalika alal mu'minin an kuma haramta haka akan mu'minai wannan aya tana daga cikin ayoyi da aka samu sabani na malamai kwarai daga cikin wajen fassararta tana daga cikin ayoyi masu rikitarwa kamar yadda الشيخ محمد الأمين الشنقيطي wanda an san shi babban malami mai tafsirin alkur'ani yake cewa min as'abil ayati ishkalan yana daga cikin ayoyin da suka kowace rikitarwa wajen fassara wanda na muku fassarar farko azzani la yankihu illa zaniyatan mazinaci baya aure sai da karuwa mazinaciya hakanan karuwa ba ta aure sai da sai da mazinaci ko mushriki wannan fassarar farko kenan akwai fassara ta biyu azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci baya yin zina sai da karuwa ko mushrika wal zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik kuma karuwa ba ba ta wato ba mai yin zina da ita sai mazinaci ko mushriki wa hurrima zalika ala almu'minin an haramta haka ga mu'minai waɗannan fassarori guda biyu ne a kansu malamai suka yi ta tattaunawa saboda kowace fassara a nan akwai abin da aka bijiro na iskari a kanta za mu fara da bayanin sababin saukar wannan ayar menene sababin saukar wannan aya ta uku da take cikin suratul nur al-imam abu dawud da tirmidhi da imam an-nasa'i sun fitar da hadisi da sanadi hasan daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yake cewa kana rajulun yuqalu lahu marthad ibn abi marthad akwai wani mutum sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda sunan shi Marsad ibn Abi Marsad shi ne Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi wa kana rajulun yahmilu al-asra min Makkah hatta ya'ti bihim al-Madina mutun ne wanda yake zuwa yana dauko ribatattu ko in ce fursunonin yaƙi da suke hannun kafirai a makka ya dawo da su madina wato yana smogalin ɗin musulmi da aka kama aka tsare su a makka sai je ya ɗauke su ya kawo su madina wannan shi da aikin da yake shi mutumin وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق akwai wata mata karuwa a makka ana ce da ita anak wannan shine sunanta anak amma karuwa ce wa kanat sadiqatan lahu kuma ta zama ta kasance wato abokiyar tabararsa ce wato shi dadiranta ne tun a jahiliya kafin musulunci وإنه كان وعد رجلا من أس... من أسارى مكة يحمله تشوانا مرثل ابن أبي مرثل يا إما ولد دينا cikin فرسلون musulmi da suke makka ya yi masa alkawarin zai zo ya ɗauke shi ya dawo da shi madina ƙala sai yake ba da labari ya ce faji'tu hatta ta haitu ila zilli ha'itin min hawa'iti makka fi lailatin makumira don haka ya zo ya cika alkawari sai taho makka ya samu wata gona wani gidan gona haka sai ya shiga ciki kamar da daddare ne amma kuma akwai hasken farin wata sai ya shiga wannan gona sun zai shiga ne a ɓoye kuma yana ta laɓe-laɓe har iya zuwa inda aka ajiye waɗannan fursunoni ya ɗauko wanda yake tsare ya gudo da shi ya fito da shi daga makka sauraka yana shigowa sai ya fara shiga wani gidan gona ya laɓe a ciki faja'at anaku fa absarat sawada dhilli bi janbil ha'it ita kuma wannan karuwa da alama inda take a kusa da gurin ne sai ta fito da dare ne sai ta fito tana zazzagayawa sai ta hango alamar alamata to alamar mutum ne a wannan a wannan gonar فلما انتهت إلي عرفت yayin da ta matso kusa da ni sai ta gane ni tana daman can tare suke tun kafin musulunci amma shi ya musulunta saboda ka tana matsowa kusa da ni sai ta gane ni faqalat marsad ce a marsad ne dan ta ƙara tabbatarwa shi din ne faqultu sai nace marsad eh marsad ne shi ne قالت مرحبا واهلا تجي مرحبا لالي لالي هلم فبت عندنا الليله muzo ka je ka kwana a gidana tunda ta saba da shi a lokacin jahiliya tare suke kashe bushe su ci saboda haka yanzu tana zaton har yanzu yana nan kan wannan ɗabi'ar su ce mu tafi gidana mu ka kwana a can fa qultu anaqu harrama Allahu zina sai ya ce da ita anat Allah fa ya haramta zina qalat ita kuma da ta ji ya faɗa mata wannan sai ta ga kamar ya ci mata mutunci sai ta ce ya ahlal khiyam irin ta yi masa ihu kamar cewa ga wani nan ga wani nan to dama akwai ɗan riga a gurin haimomin su a mutane a wajen sai ta yi ihu ta yi masa ihu ta ce ya ku mutanen rigan nan hadha ar-rajulu yahmilu usra'akum ga mutumin nan da yake zuwa yana ɗauke muku farsunoninku da kuka kamo ga shi na yazo zai ɗauki saboda ya ƙi ba ta haɗin kai saboda ka sai ta yi mai ihu ƙala fatabi a ni samaniyatun mutane guda takwas maza takwas suka biyo suka bi shi ya fita a guje wa salaktul khandama na je wani gurin wani dutse irin hanyoyin da na tsakanin dutse da dutse akwai wani dutse ana ce da shi alkhandama sai na ce daidai gurin fantahaitu ila kahfin aw gharin fa dakhaltu sai na je na samu wani kogo sai na shige kogon na boye faja'u suka zo suna ta duddubawa ina nake ina nake hatta qamu ala ra'si fabalu suka tsaya daidai kogon a daidai inda kaina yake ɗayan su ya fara fitsari fadalla bauluhum ala ra'si har fitsarin ya rika zuba a kaina saboda kusancin sa da su suna fitsari amma da yake basu ganshi ba shi kuma fitsarin sa yana taba shi wa a'mahum Allahu anni Allah ya makantar da su zanto ba ba cikin su ba wanda ya ganni thumma raja'u wa raja'tu ila sahibi fa hamaltuhu sai suka kama hanya suka koma tunda dare ne kowa ya koma ya shiga tantinsa shi kuma ya ci gaba da aikinsa ya koma ya ci gaba da sadadawa sai da ya je ya dauko wannan wanda yawa alkawari wannan musulmi ya ce wa kana rajulan thaqilan ya ce mutumin yana da ɗan nauyi wato mutum ne mai garin jiki sosai saura ka ɗaukar shi tana da wahala hattan ta haitu ilal izkir na ɗauko shi sai da na zo gurin wata itaciyar tsaure inda nake ganin cewa mun samu aminci sannan sai ya sauke shi wa fakaktu fa fakaktu anhu kablahu sai na kunce masa wato da maimayin da suka yi masa ankon da suka sa masa sai na cire masa tunda a can lokacin da shiga ɗauko shi ba zai tsaya kwakwance hannayensa ba ya tsaya nan watakila wani abu ya faru a jimotsinsa da haka sai ya suro shi a haka sai da ya zo ya samu wani guri amintacce sannan sai ya kwance masa hannunsa da aka sa igiya aka ɗaure faja'altu ahmiluhu wa yu'ini duk da haka ina ci gaba da ɗaukar shi amma kuma yana wahalar da ni saboda yana ɗan nauyi حتى قدمت المدينة حسين نزو مدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نزو نسام النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نتي يا رسول الله أزو إيه فتوى جمدا وچم ماتا وچ سكا قل سكا شاقو تن أجاهلية أما شاقوا باتا الهيري با تنزقا شيء قابل إفارو سيزو يكي يا رسول الله أنكه عناق na iya auren wannan matar ita wannan karuwar annabi yayi banza da shi kamar bai ji shi ba ya sake cewa an kiho anaq na iya auren matan nan anaq annabi ya kyale shi har sau har sau biyu fa amsaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ram yurda alayya shay'an annabi yayi shiru ya rabu da shi bai ce masa komai ba hatta nazalat har sai da wannan aya ta sauka الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ce mazinaci baya aure sai da karuwa ta ma karuwa ba ta aure sai da mazinaci kuma an haramta wannan ga muminai wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa abin da shine ansa tambayarsa zai iya auren anak annabi ya ce yayi shiru ya kyale shi har sai da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya marsad ya kai marsad azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik kaji dai abinda Allah ya ce mazinaci wato baya aure sai da karuwa karuwa kuma ita ma bata aure sai da mazinaci an haramta wannan ga mu'minai fala tankiha don haka ka aure ta to da muka dubi wannan hadisin zamu ga shine doran fassarar da na bude da ita cewa aure ba zina ba ba zai aure mazinaci shi yake auren mazinaciya mazinaciya take auren mazinaci ko mushriki ya aure mazinaciya ko kuma mazinaci ya aure mushrika wannan ita ce fassarar da ta yi kama ko take tafiya daidai da sababin nuzulul aya kuma sababi ne wanda yake ya tabbata ayar da ayoyin da suka gabata ko ce ayar da ta gabata Allah subhanahu wataala ya nuna mana illar sha'anin zina kuma ya nuna mana abu ne mai muni kwarai da gaske mai muni kwarai da gaske da bai kamata a samu mumini a cikin wannan abun ba kuma har in aka kama mutum ga horar da za a yi masa wannan shine abin da ayar baya ta nuna mana ta nuna mana haramcin haramcin zina tunda har ya zama za a yi haddi duk abin da za a yi masa haddi to kaba'ira ne yana cikin kaba'ira yana cikin manyan manyan laifuka shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala ya sanya hani game da zina ya hada shi da kisa kisan kisan kai ce wala taqtulu auladakum khashyata iblaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira sai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sannan sai Allah ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ubangiji sai ya sanya haramta zina tsakanin haramta kisa wani kashe 'ya'ya ƙanana mata ko kuma maza saboda ana tsoron talauci ba a da abin da za a rike su bari a kashe su ko kuma kashe rai haka nan ba tare da dalili ba Allah ya sanya ya cusa batun haramta zina a tsakaninsu wanda yake nuna maka a sha'anin zina tana da girma kwarai da gaske Allah subhanahu wata'ala cewa allazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun Allah ya hada shirka sannan ya faɗi kisa abinda ya faɗi kisa sannan ya faɗi zina kuma tana daga cikin almubiqat sab'ul mubiqat da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa ku guji abubuwa manyan laifuka waɗanda suke masu halakarwa a cikin ya faɗi zina to sauraka kaga haramcin zina wani abu ne da ya bayyana daga cikin waɗannan ayoyi to munasabar wannan sai ya zanto hikima ce a kawo maganar da za a ƙara sa kai mumini wanda ka san mutuncin kanka ka nisanci duk wani mai irin wannan laifin matuƙar bai tuba ba kada ka zanto ka haɗa wata alaƙa da shi musamman alaƙar aure saboda ka kaga mutum kawo haramta auren mazinaci ko mazinaciya a daidai wannan wurin yana da yana da munasaba an nuna maka illar wannan abu to kada ka yi abin da za ka ƙulla alaƙa da wanda shi halinsa irin haka ne imamu ahmad da abu dawud sun fitar da hadisi daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu wanzu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yankihu zalil majludu illa mithla la yankihu zalil majludu illa mithlahu mazinacin da aka kama shi yayi zina har aka yi masa bulala ba zai auri wani ba sai irinsa wato sai wani wata mazanaciyar da ita ma aka yi mata bulala wato wannan kaga an masa bulala kila ma daga wannan ya tuba amma saboda wani abu ne wanda zai iya zai iya za iya ta ambatansa da shi ko ya ta kallansa da shi sauraka abu ne wanda zai yi wahala a samu wani ya yarda da shi in ba irinsa ba wanda ita ma tana da wannan larurar ko ita an mata bulala shi ma yana da wannan larurar su haɗu su yi aure kamar yadda masu cutar hiv suke haɗuwa su yi aure a junansu kaga tana da cutar hiv kai kuma kana lafiyayye ba da za ka yadda inda da hankali a tare da kai ba ka taɓu ba ka yadda ce ka yadda za ka aure ta haka nan ita ma ta san kana da hiv ba ta aure ka ba to haka haka shi ma wannan yake to malamai sun yi saɓani wajen tantance mai ake nufi da layan kihu annika shin ana nufin aure ko kuma ana nufin saduwa fassarar da muka yi ta farko shine aure ba zai aura ba wato layin kihu layin kihu illa zaniyatan aw mushrika ba zai yi aure ba sai da karuwa ko mushrika hakanan ita ma ba za ta auri wani ba sai ko wani ba zai aure ta ba sai mazinaci ko kuma mushiriki wadda ita ce fassarar farko wasu kuma suka ce a ana nufin alwata wato saduwa wato mazinaci ba zai samu wadda za su yi zina tare da ita ba sai in daman can mazinaciya ce karuwa ce ita ba hakanan ko kuma mushirka ce wacce ba ta da wani addini da zai hana ta da zai hana ta yin wannan lalata hakanan ita ma ba za ta samu wanda zai yi da ita ba sai wanda yake mazinaci daman can ɗabi'arsa ce haka ko kuma mushiriki wanda daman can ba wani addini da yake bi wanda zai hana shi wannan abu to wannan ita ce fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi saboda sun fassara yankihu da da da da yazni يعني الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشرك أو مشركة والزانية لا تزني إلا بز... لا يزني بها إلا زان أو مشرك وتصم فسر ينكه الوطأ وتشير سادوة wannan tafsirin wannan fassarar ita ce fassarar da ibnu jarir at-tabari da ibnu atiya da ibnu juzai da ibnu kathir suka firin jayewa ita ce mafiya yawan malaman tafsiri suke suke rinjaya a kanta wato a ce anan ana nufin zinar kanta ba wai ana nufin aure ba a daga cikin magabata wanda aka ruwaito wannan fassarar da gare shi akwai abdullahi dan abbas akwai abdullahi dan abbas cikin wata ruwaya da aka yi daga wajensa ruwaya sahihiya haka nan akwai cikin almajiransa almajiran makarantarsa akwai mujahid ibn jabr da ikrima maulansa da kuma sa'id ibn jubair duk waɗannan sun tafi akan fassarar da muka yi wadda ta biyu waɗannan duk ibn jubair ruwaya biyu ce wadda ɗaya daga cikin ruwayoyinsa ne haka nan urwa urwa ibn zubair da ad-dhahhak da imam ahli sham makhul abu abdullah da kuma muqatil ibn hayyan da abdurrahman ibn zaid ibn aslam wanda daga cikin magabata da sun tafi akan wannan ma'anar ibn kathir yana cewa hadha khabarun min Allah bi anna zani la yatau illa zaniyatan aw mushrika wannan ayar labari Allah yake bayarwa cewa mazinaci baya samun ƴar uwar zina sai mazinaciya ƴar uwarsa ko kuma mushrika أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية إلا زانية أو مع أو مشركة با وندا زي باش حدن كي مزناci ba mai bashi haɗin kai akan muradinsa sai karuwa ko kuma wata mushrika arniya ai la tara hurmata zalika wacce ba ta ganin haramun ne dukanta mushrikar za a iya samu wadda take mai kame kai ce ba za ta yadda ba وكذلك والزانية لا ينكحها إلا زان أي عاصم بزنا hakanan ita ma mazinaciya karuwa kenan babu wanda zai yi zina da ita sai mazinaci wanda yake saba wa Allah da zinarsa aw mushrik ko kuma mushriki la ya'taqidu tahrimahu wanda baya ganin haramun ne yin zina to shine sai koro isnadi daga Sufyan ath-Thauri daga Habib ibn Abi Amra daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma Abdullahi dan Abbas ya karanta wannan ayar sai ya ce laisa hadha bin nikahi inma huwa aljima' anan ayar ba tana nufin aure ba tana nufin jima'i la yazni biha illa zarin aw mushrik ba mai yin zina da da da karuwa sai mazinaci dan uwanta ko mushriki kuma ibn kasir yace wa hadha isnadun sahihun anhu wannan sanadi salsala ce ingantacciya har zuwa ga abdullahi dan abbas warwiya anhu min ghairi wajhin aidan kuma an ruwaito shi ta wasu hanyoyi daban daga abdullahi dan abbas wa qad ruwiya abu jahil wa ikrima wa sa'id ibn jubair wa urwa ibn zubair wa dhahhak wa makhul wa muqatil ibn hayyan wa ghairi wahid nahwu dhalika wannan fassarar kuma ba wai abdullahi dan abbas kadai ba har ma daga cikin almajiransa an ruwaito wannan fassara daga wajensu kamar mujahid da ikrima da sa'id ibn jubair mujahid da ikrima mujahid da sa'id ibn jubair wannan akwai wata fassara ta biyu banda wannan daga gare su to amma dai an ruwaito fassara irin ta malamin su abdullahi dan abbas cewa anan zina ake nufi haka nan da wasu daga cikin magabata to Sheikh Al-Allama Muhammad Al-Amin Ash-Shantiti a cikin tafsirin sa Adwa'ul Bayan bayan ya kawo wannan magana wannan tafsiri na biyu sai yayi ƙarin bayani yace to kaga Ibn Kathir alaihi rahmatullah saddara bi anna al-murad bin nikahi fil ayati al-jima' ya nuna cewa abinda ake nufi da ayar muradin ayar tana magana tarawa ne latta zuj ba aure ba wa dhakara sihhatahu an Ibn Abbas kuma ya ambaci cewa wannan shine abin da ya inganta daga Abdullahi dan Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma allimhu at-ta'wil ce Allah ka koyar da shi fassarar alqur'ani saboda haka rawaito ya fassara ayar da haka kuma Ibn Kathir ya faɗi wasu tare da shi manya-manyan malaman tafsiri شنقيدي يكي وابن عباس رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن ولا شك في علمه باللغة العربية ابن عباس yana daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin fassara alkur'ani kuma ba wanda yake tababa game da yana da ilimi sosai dangane da harshen larabci tunda harshen sani kuma ya tashi a lokacin da harshen bai gurɓace ba saboda haka babu maganar a ce bai fahimci me ake nufi ba فقوله في هذه الآية شنكيتي يتقم لتشيوا maganar fadar ibnu abbas ibnu kathir afwan cewa wannan ayar afwan ibnu abbas da yace wannan ayar tana nufin saduwa ne ba tana nufin aure ba bi anna nikaha fiha huwa aljima' lil aqd yadullu ala anna dhalika jarin ala al-uslub al-arabi al-fasih wanda ya nuna harshen larabci gangariya ya yadda da haka abu ne da ya gudana ana amfani da kalmar nikah a harshen larabci da ma'anar saduwa فدعوى أن هذا التفسير لا يصح في العربية شي دعوار waɗansu da suka ce wannan tafsirin ta fuskar larabci ba zai inganta ba wa annahu qabihun kuma bai yi kyau ba yarudduhu qawlul bahr ibn abbas kama tara maganar abdullahi dan abbas za ta mayar da wannan za ta zama martani ne akan wannan magana wato anan shi al-allama shinqiti yana karkata alama yana karkata zuwa ga wannan tafsiri don shi ne tafsirin jumhur shi ne tafsirin da shekul mufassirin ibn jarir tabari ya karkata zuwa gare shi cewa layin kiho ana nufin layin zini ba zai yi mazinaci ba zai yi zina da kowa ba sai mazinaci ya wasa ko mushirka waɗanda suke da wannan ra'ayi sun kafa hujjoji kamar haka daga cikin hujjojinsu dai akwai wannan asar na abdullahi dan abbas da kuka ji yanzu abdullahi dan abbas kuma ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri ne na sahabbai kuma ya samu wato albarkacin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa sannan kuma gashi a harshen larabci ba kan wallasa bane ya ma tashi a daidai lokacin da larabci bai gurbace shi ba bai gurbata bai gurbata ba to wannan yana ɗaya daga cikin mafi karfin hujjar su mafi karfin hujja ita ce wannan sannan daga cikin abin da suka nuna cewa ba aure ake nufi ba suka ce akwai ayoyi a alkur'ani da suke nuna cewa umumin ayoyin wato gamammiyar ma'anar ayar tana nuna halaccin wato ba haramun ba ne don mutum ya auri wata wata take zaman kanta wato wata yar bariki suka ce saboda faɗar Allah da ya ce wa uhilla lakum ma wara zalikum bayan Allah ya faɗi matan da aka haramta wa mutum ya aura sai Allah ya rufe ayoyin da cewa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku waɗanda ba waɗancan ba kaga kenan waɗanda ba waɗancan ba al'afifa ta shiga azzaniya ta shiga matar da take mai kamun kai ta shiga matar da take wato yar bariki ita ma ta shiga suka ce ba abin da ya fitar da ita daga wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku waɗanda ba waɗancan da aka ambata ba saboda ka mata mai kamun kai ta shiga saboda ka kwalta ma ta shiga to sannan suka sake yin hujja da faɗar Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa an kihul ayama minkum salihina min ibadikum wa ima'ikum ku aurar da marasa aure daga cikinku ku aurar da marasa aure daga cikinku shi anan ba a ware wasu aka ce ka a aurar da su ba ko ka a aure su saboda haka suka ce wannan ayar ta hada da wadda take kamammiya kammalalliya da wacce kuma take a yar bariki duk sun shiga ciki suka ce wannan aya kamar yadda zamu gani a nan gaba imamu shafi'i yayi hujja da ita kuma ya hikaito daga sa'id ibn al-musayyib cewa sa'id ibn al-musayyib yana cewa wannan ayar ta shafe in ma aure ake nufi anan la yazni zani abin nan al-zani la yankihu illa zaniyatan to wannan ayat ta shafe ta a cikin kitabul um ya rawaito wannan haka nan daga cikin abin da suka yi hujja da shi cewa fassarar su ita ce daidai akwai hadisin da al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i suka rawaito shi ma hadisin Abdullahi dan Abbas ne yake cewa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama فقال سيتي ومأيكي إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي إنا دوتا ما تانا لكي أولي كما ناسا تقولي لغسكي ينون يديكي قونر ما تر وهي لا تمنع يد لابس أما باتا هنا مي تباتي تباتا دون زي تباتا ما ذات هنا شبا قال سيأنا بيتي لشي طلقها سكي تمنا ذاك زونا دما تدى هو يبيقو هنو ba za ta janye jiki ba to ka sake ta qala sai ya ce la asbiru anha ba zan iya hakuri ba in sake ta ba zan iya hakurin rabuwa da ita ba annabi ya ce istamti biha to ku zauna ku ji dadin ku a haka suka ce to kaga anan ma'anan la tar la taruddu yada lamisin suka ce abinda ake nufi anan shine wato fajira ce matar banza ce wa annaha la tamna'u man yuridu minha al-fahisha duk wanda ya so lalata da ita bata bata ki bata kin yadda wannan shine fassarar Abi Ubayd al-Qasim ibn Sallam da kuma al-Khallal da Nasa'i da Ibn al-Arabi da Khattabi da kuma al-Ghazali da An-Nawawi sun fassara la taruddu yada labisin bata ture hannun wanda ya miko zai taba ta bata ture hannunsa suka ce fassarar wannan gabar shi ne ba ta da kamun kai kuma tana fajirci kuma suka ce to gashi annabi ya ce ka zauna da ita haka duk da ya ba shi shawarar suke ta ya nuna ba zai iya haƙuri da ba da rashin ta ya ce to ka zauna da ita haka to wannan hadisi da farko kafin mu shiga sauran wasu fassarori da malamai suka yi masa wannan hadisi abu dawud da nasa'i sun ruwaito shi shi kansa nasa'i da ya ruwaito shi ya illanta sanadin hadisin ce hadisi ne mursal hadisi mursal shine hadisin da ba a faɗi wasu da tsakanin mai ruwayar sa da annabi sallallahu ba a faɗi waye wato aka jefar da ko kuma ce tabi'i kai tsaye ya jingina hadisi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba tare da ya faɗi wasu da ba gurin waye ji ba za mu ce sahabi ne ya gaya masa ba saboda tabi'i yana yin ruwaya daga tabi'i dan uwansa wataƙila ma a samu kashi ɗaya uku har ma ibn hajar yana cewa za su kai kashi bakwai tabi'i daga tabi'i daga tabi'i daga tabi'i har akai tabi'i bakwai kafin akai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko hadisin annabi innamal a'malu binniyat tabi'i uku ne a cikin sa tabi'i yahya ibn sa'id al-ansari sannan ibrahim at-taymi sannan kuma ga alqama ibn waqqas dukkan su tabi'ai ne tabi'i daga tabi'i daga tabi'i saboda haka shi mursal ba a cewa shine ma ma minhu sahabiyyu saqat kamar da mai abin da yake fada inda sahabi ne to ai babu da matsala shi sahabi ko mun san shi ko mun san shi ba adali ne inda aka ce wani ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mini da shi kuma ya mutu akan imani to wannan ko ka san shi ko baka san shi ba kawai ka dauka adali ne wanda shi ne shaidar da alqur'ani ya bayar to imamu nasa'i ya rauna da wannan hadisin da ya ruwaito shi haka nan yahya ibn sa'id al-qattan shi ma ya ya ya raunana hadisin cewa mursal ne kuma ibnu kathir shi kansa ya goyi bayan cewa hadisi ne mursal imamu ahmad yana cewa hadha hadithun munkar imamu ahmad ya raunana shi sosai haka nan abubakar ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa abin nan aridatul ahwazi a cikin sa shi ma ya ce hadisi ne wanda yake la hadha hadithun la yathbut hadisi ne wanda bai tabbata ba hakanan alkasim ibn sallam duk da cewa ya yi fassararsa amma kuma shi ma ya ce bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kam ibn jauzi ya zaki ma har sa shi a cikin hadisai mawdu'a amma bai kai wannan mataki ba to saboda haka kaga ta fuskar sanadi an taba wannan hadisi ta fuskar sanadi sana ta fuskar ma'ana bayan wancan ma'anar da muka ji wanda ita ce mahallu shahid cewa la taruddu yada lamisin ana nufin la tamna'u min al-fahisha la tamtani'u min al-fahisha wato bata hana kanta aukawa cikin alfasha kowa zai neme ta zata bada hadin kai to akwai kuma wasu malamai da suka yi fassara sabanin haka ibnu hajar al-asqalani a cikin littafin sa at-tamyiz wanda aka ya fi shahara da at-talkhis yana cewa wasu daga cikin malamai sun ce wadh-zahir annaha la tamtani'u mimman yamuddu yadahu liyataladdatha bi lamsiha zahirin hadisin yana nuna cewa in wani ya miƙa hannunsa zai taɓa ta don ya ji daɗi ba ta ƙin yadda wannan shi ne zahirin amma ba yana nufin tana ba da kanta ana iskanci da ita ba amma dai ba ta ƙi wani ya zo jikinta ba ya shafe ta duk akwai irin waɗannan matan da ba su da wannan kama kan don wani ya zo ya dungure ta ko ya ɗan taɓa ta duk ba ta ji komai ba duk da cewa kuma ba lalle ne ta zanto tana iskanci irin wannan ba amma kuma ta wannan bangaren ba ta da ba ta da nutsuwa ya ce walau na bihi anil jima la'udda ƙazifan da mutumin nan yana nufin cewa tana lalata tana bin maza da wannan maganar tashi to da sai ya zama mai kazafi duk mutumin da ya jefi matarsa da irin wannan to ya yi mata kazafi sai ka shaidu in babu shaidu to sai su ko su yi da'ari ko a yi masa bulala abin nan أو, أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها ko kuma ya zanto shi mijin saboda irin yadda yake ganin ta zama ta ballagaza sai yake tsammanin cewa yadda ya ganta din nan in wani ma zai neme ta lalata za ta yadda ba wai yana nufin cewa tana yi ba amma yadda take halinta zai nuna cewa in ma wani zai neme ta da shashanci to za ta ba da haɗin kai saura kaga akwai bambanci da ya tabbatar da ta yi to kaga anan in dai da wannan ma'anar ne kaga hadisin ba zai zama hujja ba na cewa ya halatta mutumin da yake kamamme kamili ya auri wacce take lalatacciya mazinaciya hadisin ba zai zama hujja akan haka ba na farko dai rauninsa ya bayyana malamin hadisi manya-manya sun yi magana akan rauninsa sana na biyu kuma ma'anarsa ba zahiri ba ce akan tana nufin mutumin nan yana tuhumar matarsa ne da cewa tana lalata yana da tuhumar ta da cewa ba ta da kintsi ba kintsatsiya ba ce amma kuma shi yana son ta adam ce to shi kenan sai ka ci gaba da zama da ita haka shi kansa ibnu kathir duk da cewa ya karkata zuwa ga wannan fassarar amma dai wannan hadisin sai yake ta'aliki a kansa yace al-muradu anna sajiyataha la taruddu yada lamisin لا أن المراد أن هذا وقع منها yace a hadisin yana da cewa ɗabi'arta duk wanda zai miƙa hannunsa don ya taɓa ta ko ya shafa jikinta ba ta nuna wato tubirewa za ta ba da haɗin kai ba wai yana nuna cewa tana aikata alfasha ba fa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam la ya'zanu fi musahabati man hadhihi sifatuha ibnu kathir yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da izinin a ci gaba da zama da wanda haka halinta yake ba a ce matan nan ballagaza ce tana biye-biye kuma annabi ya ce da mutumin nan ka zauna da ita haka ce ba zai yi ba fa inna zawjaha wal halatu hadhihi yakunu da yusan domin idan har ya zanto haka take kuma mijinta ya ci gaba da zama da ita haka ya zama da youth da youth da youth shine wanda ba shi da kishin matarsa namijin da baya kishin matarsa bai ƙi ya ganta tsakiyar maza ba bai ƙi ta ya ga tana mu'amala da wasu ba duk ba abin da ya dame shi bai ƙi ya ganta tana wasa da wasu ba bai ƙi sun zauna da wani suna ta hira suna ta dariya ana tafawa ba duk wannan bai zai dame shi wannan shine da youth shine da youth to shine yace to inda a ce haka yake kuma ya ci gaba da zama haka ya zama da youth yace wa qad taqaddama al-wa'idu ala zalika kuma mun ambaci narko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan mutumin da yake ba shi da kishin matarsa yana nufin akwai hadisai da ya gabatar a baya wanda daga cikin hadisan akwai hadisin Imam Ahmad da Nasa'i da Al-Bazzar da Abu Ya'la da Tabarani a cikin Al-Mujamul Kabir dukkanin su sun fitar da hadisi hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace thalathul la yadkhuluna al-janna ولا ينظر الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة متعني أكو بازاس شغاء الجنة با كما ألا بازي يدوب الرحمة غني سبرا نقوم القيامة ألا كو دوات وينسو بازي يبرا نقوم القيامة متعني أكو العاق بوالديه wanda yake saba wa iyayensa wanda ba shi da biyayya ga iyayensa wal mar'atul mutarajjilah da matar da take shiga irin ta maza matar da take sa kaya irin ta maza shine almutashabbihatu birrijal wadda youth da kuma mutumin da yake ba shi da kishin matarsa shine da youth to waɗannan annabi ya ce ba za su shiga aljanna ba kuma sannan ranar gobe kiyama Allah ba zai dube su ba duba na rahama to kaga inda a ce mutumin nan yana nufin matar shi bai biye biye ce kuma annabi ya kyale shi a haka kaga kamar ya yadda ya ji gaba da zama zama da youth wato wanda baya da kishi kuma ga halin da wanda baya da kishin matarsa zai tsinci kansa ranar gobe kiyama yana cikin waɗanda ba za su shiga aljanna ba Allah ba zai musu rahama ba walakin lamma kanat sajiyatuha hakaza sai dai kawai ita a ɗabi'ar ta dai ga ta nan dai ba wai yar iska tana bibiye bane amma kuma ba ta da nutsuwa laysa fiha mumana'atun wala mukhalafatun liman aradaha law khala biha ahadun amma a ɗabi'ar ta tana nuna cewa da wani zai keɓance ya keɓance da ita ma ya neme ta da lalata za ta ba shi haɗin kai to da ya nuna haka ɗabi'ar ta take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi bi firaqi ha to ka rabu da ita falamma zakara annahu yuhibbuha to amma da yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ta ba zai iya hakuri ba abaha lahu albaqa ma halam shi to shikenan sai ka zauna da ita haka lianna mahabbataha lahu muhaqqaqa domin soyayyar ta gare shi ta tabbata haka ibnu kathir yace soyayya ta gare shi amma abin da yake nunawa a cikin hadisin shine bai santa ce min ahabbi inna indi imra'atan hiya min ahabbin nasi ilayya shine yafi santa a cikin mutane duka kuma yace la asbiru anha bazan iya hakuri in rabu da ita ba saboda haka a hadisin yana nuna shine mai soyayyar ba ita ba watakila da da ita ce take son shi sosai kuma tabbas wannan halin nata da yake damunsa dole sai ya kasance ya yi ta mata fada bata ji ba tun kafin a zo a kai ga fada wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi bakin kokarinsa ya ga cewa ta ta tsire masa ta ki yadda ta yi biyayya gare shi to kaga in kuma da soyayya hakan ba za ta faru ba wa wuqu'ul fahishati minha mutawahhab cewa ta fada cikin ta auka ma wani aikin alfasha wannan ba tabbas wannan wahabi ne kawai zato ne fala yusaru ila ad-darar al-ajil li tawahhum al-ajil bai kamata a bashi shi ya cutu ba akan abin da bai tabbata ba abin da watakila nan gaba ne amma yanzu bai faru ba su saga a bisa wannan fassarar hadisin ba zai zama hujja ba na cewa mutum kammalalle zai iya auren matar da take neman maza hakanan Muhammad ibn Isma'il as-Sana'ani mai subulus salam sharhin bulughul maram shi ma da yazo fassara hadisin sai yace al aqrabu maganar da tafi kusa ta kama hankali al muradu annaha sahlatul akhlaq cewa ita matan nan mata ce mai saukin hali laysa fiha nufurun wa hashbatun anil ajanib dan ta ga wasu baki wanda ba makusantanta ba ba ta jan jiki tana wani zazzakewa haka ba ruwanta kamar ta ga ‘yan uwanta walau arada la annaha ta'ti al-fahisha amma ba wai yana nufin tana tana aikata alfasha ba wa kathirun min an-nisa'i war-rijal bi hadhihi al-masaba ma al-bu'd an al-fahisha shi da yawa ana samun mata ko ma maza da irin wannan dabi'ar tare da cewa kuma ba za ba a taba samun su da aikata alfasha ba walau arada annaha la tamtani'u la tamna'u nafsaha min al-wiqa' min al'ajanib da kana ƙazifan laha da a ce da a ce ta yana nufin cewa tana ba da kanta ga maza to da ya zanto mai kasafi da hukuncin da za a yi masa hukuncin mai kasafi za a yi masa mai kawo shaidu ba to kaga a a wannan ma ya nuna cewa a hadisin ba zai zama hujja ba bayan raunin hadisin kuma har ila yau ta fuskar ma'ana babu wani abin da zai nuna maka cewa tana nufin yana nufin tana tana aikata alfasha akwai maganar ibnu taymiya da zata zo nan gaba wanda ciki zai ƙara faɗar wata ma'ana ko kuma wani dalili da zai nuna ma'anar lalle ba tana nufin ba yana nufin alfasha ba to wanda ita ce fassarar farko da yawancin malamai suke kanta kuma abin da yasa suka tafi akan haka saboda ishkalin da za a samu a cikin fassara ta farko wanda muka fara budewa da ita cewa aure cewa aure ake nufi muka ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika mazinaci ba wato mazinaci baya baya aure sai da karuwa ko mushrika kaga kamar anan ayat tana nuna cewa idan mu musulmi mazinaci zai iya auren mushrika kuma alkur'ani ya hana ya hana ya hana auren mushriki wala wala wala wala wala tankihul mushrikina wala tunkihul mushrikati saboda haka ya hana a auri mace mushrika ya hana namiji wato mace musulma ta auri namiji mushriki wala wala tumsiku bi isamil kawafir ci kada ku ci gaba da rike igiyar auren kafirai to amma in in aka fassara ayar da cewa aure ake nufi kamar kamar ayar ta nuna cewa mazinaci zai iya auren mushirka sannan kuma mazinaciya mu'mina za ta iya auren mushriki wanda kuma an san musulunci ya haramta to gudun ka a fada cikin wannan iskalin suka ce ba aure ake nufi ba suka ce ana nufin lalata wanda zaka ga mazinaciya ya lalata da shi da ita to mazinaciya ce ko mushrika ce wacce daman addinin ba yi shi take ba ko kuma wanda wanda zaka ga wani yayi zina da ita sai wanda yake mazinaci ne dan uwanta ko mushriki wanda ba ba, ba addini waɗannan su ne suke yin wannan wannan mummunar ɗabi'a to wannan shine dalilin da yasa suka kiyarda su fassara ayar da cewa aure ake nufi an fahimta sannan kuma shubha su ta gaba ko hujjar su ta gaba ayoyi sun nuna cewa dan mace tana zina ba a haramta aurenta ba suka kawo ayoyin da muka karanta a baya cewa wa uhilla lakum ma wara'a zalikum ko kuma wa ankihul ayama minkum as-salihin suka ce ruwan sun nuna duka kowa in ta kama za a iya auren sa to amma akwai wasu daga cikin malamai waɗanda suka ce anan auren ake nufi ɗauran auren ake nufi ba ba wai ana nufin ana nufin saduwa ba suka ce ma'anar ayar baya halatta ga mutumin da yake kamili kintsatse ya auri matar da take zina ko kuma matar da take kintsatse baya halatta ta auri mijin da yake namijin da yake zina wanda ita ce fassarar da azzajjaj a cikin littafin sama'anil qur'an wa irabuhu ya yarda da ita ita ce fassarar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya gamsu da ita ita ce fassarar Ibn Qayyim almajirinsa ita ce fassarar Abdurrahman ibn Nasir Sa'idi a tafsirin sa Tafsirul Karim Rahman haka nan ita ce fassarar almajirinsa Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen rahimahumullahu jami'an so sun karkata ga zuwa ga wannan fassarar ta biyu cewa aure ake nufi daga cikin magabata waɗanda aka ruwaito wannan daga gare su akwai ruwaya ta biyu da muka ce daga Abdullahi dan Abbas akwai ruwaya da shi daga Abdullahi dan Abbas wanda ya fassara ya fassara ayar da cewa aure ake nufi akwai ruwaya daga almajirin sa Mujahid wanda shi ma yayin wannan fassara akwai ruwaya daga almajirin sa Sa'id ibn Jubair irin wannan sannan akwai ruwaya daga shi ma babban tabi'i almajirin su Ata ibn Abi Rabah da kuma qatada shi ma tabi'i ne da az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri da amir ibn shurahbil as-sha'bi da al-qasim ibn abi bazza wadanda duka manya ne daga cikin tabi'ai duk sun karkata zuwa ga wannan fassara ta biyu wacce ita ce fassarar farko da muka bude tafsirin da ita ana nufin aure ba wai ana nufin zina ba kenan ma'anar ayar shine dukkan wanda ya sifantu da aikata zina namiji ko mace bai tuba ba ko bata tuba ba to duk wanda zai aure shi ko zai aure ta ko dai ya zanto ya yarda da hukuncin Allah ya yarda da wajibi ne ya bi hukuncin Allah ko kuma ya zanto bai yarda da hukuncin Allah ba bai yarda da wajibcin bin hukuncin Allah ba duk wanda zai aure namiji a mace da za ta aure namiji wanda yake mazinaci ko namijin da zai auri matar da take mazinaciya to ko dai ya zanto ya yarda da da hukuncin Allah ko bai yarda da hukuncin Allah ba kaga in ya yarda da hukuncin Allah kaga anan ya zama musulmi mai saban Allah in kuma bai yarda ba ya zama mushriki saboda ko dai ya zama mai mazinaci ko mushriki shi yasa aka ce zanin aw mushrik ko dai zama mazinaci wannan wanda ya yarda da hukuncin Allah kenan amma kuma zai yi a hakan to ya zama ya zama ya zama mazinaci ya zama mai laifi in kuma a'a bai ma yarda da hukuncin ba to ya zama mushriki kuma masu waccan fassara ta farko ba su gamsu da wannan ba suka ce ai a cikin ayar akwai abin da yake nuna mana cewa fassara shi da aure a nan ba zai yiwu ba saboda an ambaci mushiriki an ambaci kuma mushirika a cikin ayar domin musulmi mazinaci baya halatta don yana musulmi mazinaci ya auri mushirka baya halatta dan yana musulmi kuma yana zina ba inda aka haramta masa aka halatta masa wala tankihul mushrikati nace kada ku auri mata mushrikai wala ta- wala tankihul mushrikina kada ku aurar wa maza mushrikai ƴaƴanku sannan akwai inda Allah ce lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna maza ma- ma- ma- mata mushrikai ba su halatta ga mu'minai ba su ma mata mu'minai ba su halatta ga maza mushrikai ba sauraka Allah ya haramta wannan kuma in a bisa fassara kudin ce to zai nuna akwai halacci wanda ba haka bane to ibnu taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa majmu'ul fatawa yayi munakashar wannan ra'ayi munakasha mai tsawo wanda zan takaita mana abin da ya faɗa a cikin wasu nukudodi da zamu ambata maganarsa tana da tsawo ba za ta iya karantuwa duka ba domin darussa ne za mu ɗauka masu yawa a ciki amma a takaice abin da yake cewa yake cewa lafazin nikah lafazin nikah a alkur'ani bai zo ba sai da ma'anar ma'anar ɗaura aure ma'anar ɗaurin aure shi ne ma'anar lafazin nikah ya zo alkur'ani duk inda nikah ya zo alkur'ani ibnu taymiya ce yana nufin ɗaurin aure ba yana nufin saduwar aure ba wannan ra'ayin ya ɗauke shi daga zajjaj ne mai littafin ma'anil ƙuran wa iramu shi ambaci wannan suka ce ko da kuwa ma'anar saduwa ta shiga ciki tunda duk inda aka ce aure to akwai ma'anar saduwa a cikinsa amma dai ya zo da ma'anar saduwa ita kadai wanda suka ce babu alƙur'ani duk da shankita ya ƙoƙari ya yi raddin wannan amma kuma raddin nashi bai raddintu gaba ɗaya ba babban hujjarsa dai da za a iya cewa mai ƙarfi shine maganar abdullahi dan abbas kasancewarsa masanin alkur'ani kuma ya yi irin wannan fassara cewa annika ana nufin a wannan ayar ana nufin tarawa ba ana nufin aure ba sannan ya ce abu na biyu sababin nuzulil aya in muka dubi sababin saukar ayar sababin saukar ayar kamar da muka karanta sahabi ne zo ya fatawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya halatta ya auri wata mata mai zaman kanta ai shine tambayar da aka yi ba maganar saduwa bane ba zuwa yace ya halatta ya sadu da mace mai zaman kanta ba cewa ya zo yana tambaya ne ya halatta ya auri anaq duk daga halin da take ciki saboda kaga a ce sababin nuzul ko bai shiga cikin ma'anar aya ba wanda bai taso ba tunda asali ayat ta sauka dan ta zanto ansa gare shi shi yasa a cikin ansar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sai da ya karanta masa aya kaga kuma fassarar da suka yi ita gaba ɗaya ba ita ce tambayar bai tambaya ba wannan ita ce mafi ƙarfin hujja da yake nuna cewa fassarar farko ita ce fassara shi yasa za ku ga da ita na buɗe zaka duba awdahul bayan ita na sa a cikin fassara ta Hausa aure ne amfani da shi ba ba ba ba ba zina ba sannan abu na uku yake cewa a zo a ce la yazni azzani la yankihu illa zaniyatan a ce ma'anarsa azzani la yazni illa zaniya ko azza ce wannan babu wani sabon abu a ciki kamar ka ce ne al'akilu la ya'kulu illa ma'kulan wal ma'kulu la ya'kulu illa la ya'kuluhu illa akilun eh kaga ba wani ba kana bayanin wani abu ne wadih ka ce bai zina da mazinaciya yake zina mazinaciya da mazinaci take zina to daman da wani zai da wani zai zina ba saboda haka zai zama abin sai suka ce abin akwai gwaranci gwaranci wanda bai kamata a ce haka alkur'ani yake yake abu ba saboda haka suka kiyarda da wannan duk da cewa shi shinkita yake cewa ai tunda abdullahi dan abbas ya fassara ai kaga ba za ka ce da kuma gwaranci ba saboda shi ya fi ka sanin alkur'ani to amma dan abbas ruwaya biyu ake da ita da gare shi akwai ruwaya da ta dace da da wannan da wannan fasarar ta biyu tana yi wa ya zanto waccan ita ce ta farko wannan ta biyu ko wannan ta biyu waccan ta farko duk ba da tabbas saboda haka yanzu sai a nemi wasu dalilai daban waɗanda za a karfafi ɗaya daga cikin ruwayoyinsa guda biyu mai kyamara yana ta ɗaga hannu insha Allah za mu dawo baya kaɗan a karatu na gaba domin mu ɗora a kan inda muka tsaya abinda muka tsaya muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh